أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya duka da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon dawowa wannan guri mai albarka domin ribantan daman da ya bamu yau muna yin lahadi sha tara ga watan zulhijja shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ke yayi daidai da tara ga watan ogas shekara ta dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da kitabun tajwid a hidatul mustafid kamar da Allah ban mu iko muka faro sannan kuma wannan shine darasi na na biyar kenan ko to Allah shi mana jagora Allah kuma alimna sawaba wa jannibna al-akhta kada mu manta madda ya kasu kashi nawa ne kafin mu ci gaba da makari zamu zamu dan taba wadansu matsalola kan madda madda ya kasu kashi nawa ne biyu ko akwai almadu tabi'i ko ana ce mishi almaddul ana ce mishi al'asli ko ana ce mishi almaddul zati ana ce mishi kuma maddul siga domin sigan harafin madda ko ake tabbatarwa yayin karatu za a ja sigar alif ko kuma wawun ko kuma ya'un kuma a madu tabi'i sukan kasa shi kashi uku akwai almaujudu at-tabi'i almaujudu waslan wa waqfa nau'i ne na madu tabi'i za ka same shi lokacin da ka tsaya za kuma ka iya samun shi lokacin da ka wuce kamar misalin faɗin Allah madaukin sarki wa ma kunta ta'lamuha wa ma kunta inda za ka tsaya wa ma yana na dabi ko inda za ka wuce kuma still dai akwai ne maddan dai har ila yau ko to ya zama almadu tabi'i almawjudu waslan waqfa sannan kuma akwai at-tabi'i almawjudu waqfa halatar waqfi kawai lokacin da ka tsaya ne za a same shi kawai amma lokacin da ka sadar ba za a ji shi ba misali fadin Allah madaukin sarki a mulaƙullahi da za ka tsira mulaku ya zama mai kenan tabi'i ko amma da za ka haɗi mulaƙullah akwai wata madda a gurin babu madda a gurin mun fahimci wannan ko domin gata za ka tsaya ne a kan wawon ko mulaku mulaku mun fahimce shi ko to hazal mad hazal nau min al-mad tabi'i yujadu halat al-waqfi kawai mun fahimci wannan ko sannan kuma akwai almaujudu wannan shi kuma zai kasance wani iri kenan almaujudu wasulan ko tunda wannan wakafan ne kamar wanne kenan wani zai iya tunato shi shi kawai madu tabi ne amma na samun shahadatar wasu kawai ganin ma ya ayyuhal ladina amanu ya da za ka tsaya ya ayyuha ayyuha ya zama wani iri tabi'i almaujudu wakfan domin idan ka wuce me zai faru za ka shagaltar da daura sakin ne ko jazakumullahu khaira to wannan wani ya gano shi almaujudu wakfan kawai a wasu kai shi kawai ake samun shi to zan bi bashi jazakumullahu khaira kamar madin sila kasira to ko jazakumullahu khaira yanzu idan ka ce inna rabbahu kana bihi basira to yanzu anan inna rabbahu kana wannan hukuncin muke da shi hukunci a dai suna sila ne ko amma yana da hukunci menene madu tabi'i tun za a je shi harka biyu ne ko shi ma ah, basira ba za a ja ya'un ba nan guraren to idan kai haka ka rufe nan inna rabba to wani mudda za ka ja gurin babu ko inna rabbahu kana bi shi ma da za a ja to jazakumullahu khaira mala mala abdul salam ya ya tafki abin ya ya ya ya ya fanshi yan aji gaba gida to Allah saka da alheri to sannan shi kuma nau'i na biyu wani iri almaddul far'i shi kuma yana da sabubba guda biyu sababan ma'ana akwai dalilan da kan sa madda ya zama far'i su kuma sababani din nan nau'i biyu ne akwai ma kana sababuhu lafziyan akwai as-sababul lafzi watan sababin da akan ji shi wajen lafazi akwai kuma sababi wanda ke shi kuma ta wajen ma'ana ne ana ce mishi ma'anawi mun gane ko yawa to sababi ma'anawi lafazi shine mun karanta domin babu yadda za a yi a sami ka ja harafin madda fiye da harka biyu sai an san mene ya zo sai an sami hamzun ko kuma sukun to shi sababul maddi alfar'i lafzi ya kunshi sukun ne ya kunshi a zuwan hamza ya kunshi kuma sukun shi kuma laf ma'anawi shi wannan sai ka zo tarikan tayyibatun na shiri tariq na taibatun nan wato lokacin da kake karanta zaibatun nan shiri shine za ga wannan sababin dan haka ma za mu takaici ne kawai akan shi sukan ce qasdul mubalaga fil nafi qasdul mubalaga fil nafi amma dai za mu za sai Allah ya kai mu gaba mu yanzu dai na tarakkas ala hazani shay'ani tunda duk abin da muke koyo nan ya dace da kawaidin da ke cikin shatibiyya na limamu shatibi to shi kuma sabab ham, na hamza nau'i biyu ne shi ma akwai wani iri akwai mutaqaddim akwai kuma mutaakhir sabab hamza sabab lafzi akwai hamza ko akwai sukun to shi sabab wanda yake sukun da hamza ne na madin far'i nau'i biyu ne akwai mutaqaddim da mutaakhir shi mutaqaddim shine kawai badal kamar misalin amana uziya ita izzaka ga shahidinmu ko wannan shine sabab wanda ke na hamza mutakaddim Wa- ma'ana huwa ma taqaddama fihi al- mene hamzu ala harfin maddi shine ma'anar mutakaddim din sai kuma mutaakhir mutaakhir shi kuma nau'i biyu ne mutaakhir ba akwai wajibul muttasil alwajibul muttasil kamar misali ja'a su'u na wawun da yawun kuma si'a sannan shi kuma ɗayan shine aljaizul munfasil shi ma akwai ma anta alaihim bifatinin ko na alifin kenan sai na wawun ku anfusakum sannan kuma sai na ya'un fi ummiha idan mun lura annan duka zamu ga ga harafin madda ga alhamza sun hadu ko nan ma haka nan ma haka to amma shin wanne ne ya fara gabata harafin madda ne ko alhamza duka harafin madda shine ya fara gabata akan alhamza ko alhamzan shi ya zo a gaban madda to shine ma'ana mutaakhir ga shahidin mu nan nan ma haka nan ma haka a sauri fa saboda zamu dan goggoge sannan kuma shi kuma sabab wanda ke sukun ne shi ma nau'i biyu ne ina ganin kamar baya ba za su gani ba ko sai dai mu yi shi a sama haka ne ko ma kana sababu sukun wacan wancan asbabul awwal wannan kuma asbabul thani duk kuma suna karkashin lafzi ne fa abin da yasa saboda ana jin alhamzan ko dai kafin harafin madda ko a gaban harafin madda cikin lafazi ko a wancan kenan wannan kuwa wannan kuma ana jin za a ji sukunin a cikin lafazi a gaban alhamza afwan a gaban harafin madda ko dai a ji shi lazim ko kuma a ji shi arif to za mu goge sama yau da gobe bai bar komai ba to Allah ka samu dace to sabab wanda yake sukun sababu sukun ne ko nau'i biyu ne akwai sukun wanda yake lazim almadin lazim ko shi kuma sukun din nan nau'i biyu ne akwai kalami akwai kuma harfi kalami nau'i biyu ne shi ma ko akwai musakkal akwai kuma mukhaffaf shi ma harfi akwai musakkal akwai kuma mukhaffaf yan uwa ko duk muddojin nan ne da muka sani su ne kawai aka dan takaita shi a cikin wannan ka kaman at-tamma ko al'an wannan shi kuma alif lam mim wannan kuma misali kaf ha ya ayin sad misalin shi kenan sai kuma wanda yake sabab sukun ne amma wani iri arid shi kuma ya kasu ne kashi daga nan ne za mu gane almuddin arid da sukun ya kasu kashi shida akwai akwai al'aridul mutlaq kan misali khalidun bai sa aka ce mushi mutlak saboda shi ba a danganta shi zuwa ga wani suna ba kun ga wajen madda a idigami akwai sagir akwai kabir ko sai kuma mutlak me yasa shi ma ke ce mushi mutlak li'annahu lam yataqayyad bismin أو صفة أكوي العارض المطلق أكوي كما أكوي البدل العارض البدل العارض مد البدل ني wannan kun ga shi ma wannan nawawun ko akwai iqabu na alifun akwai kuma na ya'un khabir to shi kuma badul arif kamar misalin ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab ai kun ga idan muka lura nan madul menene nan badal ne ko amma kuma sai ya zama ga sukuni ya bijiro to kaga nan sabubba guda biyu sun hadu akwai madul badal a gurin a sannan kuma sai daure ko sukunin da ya bijiro akan ba'un ya zama mai kenan arilus sukun ya zama badalul arid badalul arid ga na alifin nan na wawun kamar misali muttaki una muttaki un idan aka tsaya kai muttaki un akwai kuma na ya'un kamar mene وإني خفت الموالي من ورائي عفوا wannan zai ba zai shiga na ɗabi'i ne da badal muttaki'ina muttaki'ina domin idan ka sa muttaki'in shikenan to kun ga i ga fadar ko to ga kuma sukuni da ya bijiro ma harafin da ke kusa da harafin madda to kaga kuma ga aridul sukun to kaga maddoji biyu sun hadu to yanzu kawai idan an zo za a amfani za a kira maddan sai a ce mishi aridul sukun kawai a wuce amma saboda ya fi ya fi karfi amma in ana son a fitar da cewa maddoji biyu ne suka haɗu to sai a ce mishi badalul arid albadalul arid wannan kenan sai kuma na gaba shi kuma al'aridul muttasil shi kuma hakikanin muddul wajibul muttasil ne مهطعي آه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء كاكا يمد الواجب المتسلمكو هواء مكنعين مكنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء kaga dai gadi harafin madda ya haɗu da mene alhamza kaga muttasil kenan ko amma sannan kuma ga sukun ya bijiro ma alhamza to an samu maddoji guda biyu a gurin to saboda haka fa yu'malu bil aqwa fa yu'malu bil aqwa kenan idan ka zo nan zaka tsaya harka shida ne kawai shida kawai zaka tsaya mun san arid sukun yana da fuskoki uku ko biyu hudu shida to amma anan ai kun ga duk inda alham harfin madda ya haɗu da alhamza za a ja fiye da harka biyu ko to nan baka da harka biyu tunda ba ba ba al'aridul mutlaq ne ba saboda zuwan wannan alhamzan za ka ja fiye da harka biyu ko na farko kenan sannan kuma na biyu idan aka zo nan saboda za a amfani da adalin sukun ne babu wani dalilin da zai sa a yi tawassut saboda su fi juna su kunna yanzu ko zai aka shi harka shida harka shida za a ja shi inna rabbi latifun lima yasha ko da kama yi imada ne fa uwa wannan wannan wajihin na nan idza je wa in kana zaka iskatin alhamzan ko zaka ibdalin sa alwayil kharab wannan fuska ɗaya ne kawai harka shida wannan kuma kana da biyu afwan kana da biyu hudu kana da shida wannan shi ma kazalika kana da waɗannan fuskokin biyu hudu wa alaikun salam wa rahmatullah a shi wannan kawai min darki shatabiya shida ne za a je shi al'adul muttasil sannan kuma akwai اللين العارض اللين العارض صفة اللين ne. amma za a ja shi haka saboda yanzu wajen tsayawa da aka yi sukun ya bijiro to sai arid sai ya karɓa fagen kawai wa amanahum min khawf kun ga alwabu sakina almautuma qabla hako kaga lin kenan amma kuma ga harfi ga sukun ya bijiro ma harfin karki kaga ya zama ya zama ta wani wajihi ga mene lin sannan kuma ga sukun ya bijo arid to duk idan an zo ko sai a yi amfani da madul arid da sukun kawai harka biyu hudu shida kamar misalin khabir shi ma haka biyu hudu shida na afwan قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون كو a munkalibun ne ko inna ila rabbina munkalibun المد العارض الوقوف عليه ها معنى هاء التانيث با هاء التانيث وإقام الصلاة وإقام الصلاة ai kaga da ka tashi sai ka tsaya kan menene ha'u tanif sukuni kuma sai bijiruma ita ta guje din shi ma wannan biyu hudu shida al'aridul wuqufu alaihi ha'u tanif to gane karken nan za mu kawo shi nan al'aridul lukuf alaihi ha'ud damir shi kuma وما قتلوه وما قتلوه shi kuma da aka tashi sai aka tsaya kan ha'ud damir ko to ya zama al'arid al-wuquf alaihi ha'ud damir kamar misali wa ma qatalu wa ma salabu idan da mutum ya tsaya salabu shi ma nan biyu hudu shida me fa'idan sanin martabubin nan na maddoji fa'idan sani shine duk lokacin da ka zo tsayawa akan ɗaya daga cikin maddan sai ka tabbatar da hukunci wanda ke shine al'aqwa mafi karfi mu ban jona ko amma assalamu alaikum alhamdulillah ya Allah karu bismillah Allah ya hakuri za mu dan zuka dan shiga a ba ku ba ku bismillah bismillah mun ban jona ko saboda duk lokacin da ka zo tsayawa yanzu misali idan ka zo tsayawa akan muttaki'ina ala rafin khudr muttaki'in idan ka zo tsaya kai riwayar hafsu yana jan badal harka na harka biyu ko to idan ka zo tsayawa misali kana jan maddul arid sukun harka shida shida to idan ka zo tsayawa kan muttaki'in shikenan sai ka tsaya kan harka biyu dole sai kai mene sai ka ja shidan nan saboda dama shida ka dauko shi ko to karka ce aikin da mutaki'in badal ne bari kawai yanzu a kan shi da harka biyu dole sai ka ja shi shidan nan mun fahimci nan ko madalla to da kanan ne kuma an gama nan kasar ko su kansu madoji suna da martabo ba maratibul mad su ne za mu gani yanzu na? to gashi kuma an share baya an share sama a wancan ba za mu share ba na sama saboda ba wannan na kasa ne zan share na'am malam na'am na'am za mu na'am lokacin tsayawa ne kata luhu afwan to shukuran nan ba eh haka ne gaskiya ne nan shi ma abin da ya fi kamata mu sa wa ma kata luhu ne kun gane da nafi ko domin in muka sa sallar katalu akwai kataluhu a cikin alkurani maganan ba zai zama tam ba to sai mu zo da nafi nafi din wa ma qatalu wannan shine misalin misalin da zai fi dacewa shi ma wannan wa ma salabu aka kamata mu rubuta shi wa ma salabu amma duk lokacin da ka zo tsayawa ne a kansu shine sai ka tabbatar da wannan hukunci din to maratibul mudud madda na farko wata mai martaba na farko shine almaddul lazim sai mai martaba na biyu almaddul wajib almuttasil sannan kuma sai mai martaba na uku almadul arid sannan kuma sai mai martaba na hudu almadul jaiz al-munfasil sannan kuma sai mai martaba na biyar madulbadal madulbadal shi ne na ƙarke tare da kai mana Allah samu na yin sa'a akwai waɗansu abubuwa da wanda ke dai sai da Allah kai mu alsar sabili shafi insha Allah sai mu sa fito da su insha Allah akwai wata manzuma wanda ke magana akan aujuhul arid da sukun kawai kawai aujuhul arid da sukun mun san akwai al-arid al-mahad wanda ba za ka yi ran ba za ka yi ishman ba akwai al'arid wanda kuma za ka yi ram akwai kuma wanda za ka yi ishmami to kowanne kuma ga ta kula da yadda ake jan maddan harka biyu harka hudu harka shida shi ma kowanne akwai wajahinsa shi ma akwai wajahinsa yana da matukar mahimmanci mutum ya san wannan in ka zo tsayawa kan kalmar take da rafa'a kana da fuskoki kaza in ka zo wanda take da nasuba tana kana da fuskoki kaza in ka zo wanda take da jarra kana da fuskoki kaza ga sanan duka an fitar da su malamai sun fitar da su a cikin littafai to Allah ka samu dace Allah kuma shi ƙara haskaka mana Allah ya samu na ya sa sannan kuma za a iya samun wata madda a wata riwaya wata riwaya kuma ba a sama ba kun gane misali إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا هكذا يكون إذن كسوي كلا عبد الله بن كثير إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا وطاء شكما ذاك مدة واجب wita an wa akwamu mun gane ko? kada haza rahmatun min rabbi fa'iza ja a wa'adu rabbi ja'alahu dakka an wa kana wa'adu rabbi haka ko to wata riwaya kuma in ka zo ja'alahu dakkan wa kana wa'adu rabbi haka kaga ba madan shi kuma a wata kira kuma insha Allah idan muka zo a ne zafi usul kira zamu duk zamu ga gansu insha Allah ta'ala sannan kuma akwai irin waɗannan kunce-kuncen kamar misalin ikhraje إخراج ra'un nan a ruwayan warshu ita za ka yi mata tarkiki ne tarkik za ka yi mata ikh ikhraje ikhraje ikhraje mun bince shi ko ikhraje ra ra ra haka za ka yi amma idan kana sauran kira'an albakun za ka yi mata menene a tafkhim za ka da khawun din da rawun din sai kaurara ikhraje ghayru ikhraje ikhraje da Allah da khawun din da kuma rawun din sai kaurara aina shuraka alladhina kuntum tushaquna fihim ko kaga na akwai lazim a riwayar hafs ko to amma wata riwaya kuma أين الشركاء الذين كنتم تشا تشا تشاقون فيهم عفوا آه أبدا آه تأمروني أعبد كذا كي مد لازم كو أما إذا كان هذا كما تأمروني أعبد إيه نعم a wannan duka sun yi tufaki atumi duniya ne insha Allah duk sun yi tufaki shi ma sun yi tufaki insha Allah insha Allah ta'ala akwai kamar wanda muka bayani na Hamza ko jiya jiya ne ko shekarun jiya يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا automatically in kana kira'ar hamza nan zai zama wani madda ne nan na'am يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرنا زي زما المد الجائز ده منفصل to amma kaga idan kana riwayar hafsu fa sauran qurra qira'at din zai zama ba madda a gurin lillazina amanu zuruna ko lillazina amanu zuruna sai dai in ka tsaya kan lillazina amanu zai zama wani irin madani nan almadul asli almaujudu waqfa domin in ka ci gaba za ka ɗaure sakin ne da ke gaba to to akwai irin waɗannan hakam ɗin a wata riwaya ko waɗansu sun kira oyi za ga akwai wani hukunci amma ka ci gaba wajen su kira oyi za ga babu wani hukunci kamar misalin idan ka zo tsayawa akan kalima kalima zaka yi zaka tsaya ne da ha'un ko to in kana kiran kisa'i zaka yi mala ne kalime kalime inna fi zalika la'ibri wal mala'ike kuma alhamdulillah yanda wanda ya karanta kalima zai samu lada kai ma haka in karanta kalime za ka samu lada wannan na daga cikin mujizan alkurani kuma ikon Allah ma'ana fa nan bai canja ba ma'ana na nan bai canja ba ka karanta shi da kira'o'i daban-daban alkurani ma'ana na nan bai canja ba na kira alkisa'i shine zaka yi imala ma qabla hayy tanif Allah ya sa mu dace to a gurguje ko kuma takeice wannan shine abin da zamu dan taba kan madda yanzu za mu shiga makarijin huruf insha Allah tare da kai na'am na'am na'am na'am na'am eh gajin guri da shi sauran da shi babu kasar da ke suka ce a samu
na'am sai su kawo masu sula masu sarki masu fark mm.
to kai ba na samu ba a
to dangane da abin da ya shafi mardoji dama akwai mududaye sai kuma alkabul huruf shi alkabul huruf sun bi haruffan ne na'am shukran sun kalli haruffan ne ta mafitansu sai su kalli ba musu irin waɗannan lakubban insha Allah ina fata a ina ganin jama'a mun taɓa wasu ko kaman harfin da suke fita daga halk ana ce musu halqiyya kaga lakabi ne nasu wanda suke fita daga wasatul lisan ana ce musu shajiriya shajiriya ta'un ta'un da ta'un da dalun ana ce musu al-hurufun nit'iyya nit'iyya ko da ke shi wannan ban fado ba nit'iyya da kasran nunin nit'iyya li'annaha takhruju min nit'i gharil fam akwai kuma shafawiya wanda suke fitowa daga labba akwai kuma hanjariya huruf hanjariya su ne huruful halk watan harufin izhari li'annaha takhruju min al-hanjara to gadi sun dai alqabul mudud ai alkaf nan yana da ma'anar asma'ul mudud kenan Eh, asma'ul mudud insha Allah ta'ala jazakumullahu khaira wa alaikum assalam wa rahmatullah ishmam asalin ma'anar ishmam shine shinshina ka shinshino wani abu ka shinshino wani abu a shamma ya shinshina to wajen kira'a kuma ishmam yakan zo da ma'anar gauraya shakuɗa wani harafi da wani harafi kamar ƙira'ar kisa'i kila da wasu wanda suka tariya da shi kila sun ce kila wa kila lillazina taqaw misali wa hila bainakum wa bainama yashtahuna bi ashiya'ihim min qabl ko suyi'at wujuhul ladina kafaru wannan ma wurin na yi sannan akwai ishmami wanda ake yin shi ta hanyar ishara ishara watan ka yi amfani da labban ka sai kai ishara shi kuma wannan akwai wanda ake samun shahadatul wasli akwai kuma wanda ake samun shahadatul waqfi kaman wajen قالوا يا أبانا ما لك لا تامن لا تامنا أورشو ما لك لا تمنى منا شكنا إشمامي دين إيه a'a a abin da ya san cewar shu saboda ta manna ne a sai ne ibdali ko na ce ta manna eh to masha Allah ya ga gaskiya ne ishmami duka sun yi ittifaki mun ban wannan ko ibdalin alhamza ne kawai ni da nayi sai na ce warshu sannan kuma akwai nasta'in misali in ka tsaya sosai kuwa shi raun shi ne za ka attazib bi sauti ko kuma idan ka kalli fataha ko kasra ko zamma a raf'a ko zamma ko kuma jara ko kasra sai ka karanta ta da sai karanta sulfinta misali nasta'inu nasta'inu to sai ka faɗo shi da sauƙi da rauni ta yadda na kusa da kai ne zai ji nasta'inu nu mun gane wannan ko to Allah ka sa mu dace ina fatan dai Allah ya sare mana muka zo za mu yi arsinsar sarsabi shafi din nan sai mu kokari mu yi bayanin irin waɗannan aujo da na fara bayani ɗazu in za ka tsaya kan al'adun da sukun kana da fuskoki kaza kaza kaza da ram kaza da ishmam da makamancin wannan idan ma mun samu dama kila wanda wacce nan mun zo mu sai mu sata in Allah da abiyat din dake take kunshi da shi da su ba su da yawa ba su wuce 20 da wani abu ba Allah dai shi ya sare mana wa alaikum salam wa rahmatullah to malam kai ne na karki na'am eh haka ne maratibul maddi wani madda ne mai karfi mafi karfi lazim wanne ne na biyu amma aris ya na ƙasa ko to malaman suka ce abin da ya sa nan za a gabatar da aris saboda ƙarfin alhamzan ya ƙarike da ƙarfin maddan ya ƙarike da mene alhamza sai suka ce to nan wannan a wannan halitta lokaci za a gabatar da harka shida ne kawai to bi itibari riwaya ta hafsu shi bai jan harka shi da ko to kaga dole nan menene aka gabatar an gabatar da wajahin adil kenan akan shi na shi wajahin muttasil da Allahu alam Allahu alam na'am to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk